الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ne yau ko? sha takwas? sha takwas ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu da da da hudu arba'in bakwai daidai da goma ga watan goma miladiya ta dubu biyu da da ashirin biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa zura a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ar tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na talatin da ɗaya babu ma ja'a wailul lil aqabi minan nar wannan babi mun karanta hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda inda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda ba sa inganta alwalarsu tsananin azaba ta tabbata ga waɗanda suke burbur haka sama-sama alwala ba sa yin cikakkiyar alwala ta yanda wasu wurare ba sa wankuwa a alwalarsu rashin inganta alwala ta yanda mutum zai ballum a alwalarsa to wannan kan jawo mutum azabar Allah mai tsanani ranar tashin alkiyama kamar yadda wannan hadithi yake fa'idantar da mu mun karanta hadithin a babin ma ja'a filodo imarratan marra ma'ana babi na 32 babin da yake magana akan halaccin yin alwala marra marra sau ɗaya mun karanta hadithin abdullahi dan abbas inda yake cewa nabi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a marratan marratan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala marra marra ma'ana sau ɗaya ɗaya mun karanta babi na 32 babu ma ja'a fil wudu'i marratayn marratayn shi ma nan mun karanta ainihin wato hadithin abi huraira radiyallahu an mun karanta babi na 34 ma ja'a fil wudu'i thalathan thalathan shi ma mun karanta hadithin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an mun karanta babi na 35 babu ma ja a fil wudu'i marrataini marratan wa marrataini wa thalathan ato babin da yazo na ana iya yin alwala wata gabar a wanke ta marra wata marratain wata kuma thalatha marrat duk da cewa hadithin da muka karanta hadithin Jabir ne hadithi ne wanda yake akwai rauni a cikin isnadin sa kamar yadda bayani ya gabata mun karanta babi na 36 ma a fi man yatawaddau ba'da wudu'ihi marratayn wa ba'dahu thalathan babin da yazo na wato bayanin wato wanda ya alwala wasu gabobin ya wanke su sau biyu wasu gabobin kuma ya wanke su sau uku uku to shi ma wannan hadisi ne wanda yake sahihi hadisi ne na Abdullah ibn Zaid amma banda karshen hadisin inda yake cewa wa gasala rijlaihi marratayn wannan lafazin shad ne amma in ka cire wannan lafazin ragowar wato in ka cire wannan lafazin to zai zamto sauran hadithin ko a hadithin ya inganta hadithin wanda imam bukhari da imam muslim sun ruwaici wannan hadithi wato akwai kuma hadisai da dama da suke magana da irin wannan ma'ana sai kuma babi na 37 ma ja a fil wudu'i fi wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kana anan ne muka ji yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin alwala inda sayyidina ali radiyallahu anhu yayi alwala ya wanke hannayensa tafukan hannayensa har sai da ya tsaftace su ya kurkura baki ya shaka ruwa sau uku uku ya wanke fuskarsa sau uku da hannayensa zuwa zira'i sau uku ya kuma shafi kansa sau ɗaya sannan ya wanke kafafuwansa zuwa idan sawu sannan kuma ya miƙe ya ɗauki ragowar ruwan alwalarsa ya shanye yana tsaye to anan ne muka tattauna game da bayan mun ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala wanda waɗannan hadithai duk da muke karantawa suna fa'idantar da mu alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da ya dan ja hankalin mu anan kuma shine maganar shan ruwa tsaye domin muna sane da hadisai kaman hadisin Anas dan Malik wanda yake magana akan hana shan wato ruwa ko wani abin sha a tsaye da kuma hadithin da yace duk wanda ya sha wani abin sha a tsaye ma ya amayar da shi to duba da waɗannan hadisai da kuma hadisan da suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha abin sha ko ya sha ruwa a tsaye to da wannan zamu iya fahimtar wato maganganun da ko ainihin wato mazhabobin malamai game da wannan matsala akwai malaman da suka tafi akan cewa a wato shan ruwa a tsaye jaizi ne ya halatta na fata an gane suka ce domin hadisan da suka yi maganar halaccin shan ruwa a tsaye sun fi inganci fiye da hadisan da suka hana shan ruwa a tsaye wannan kaulin malamai na farko kenan malamai na biyu su kuma suka ce a ai shan ruwa a tsaye ya halatta domin hadisan da suka hana ma an shafe su mansukhai ne sai kuma mazhabi na uku wanda shine mazhabi tsaka-tsakiya wanda suka ce hadisan da suka hana shan ruwa a tsaye ba hani bane na haramci karahatu tanzihin ne hani ne na karhanci makaruhi ne mutum ya sha ruwa a tsaye an fahimta ko wayanda kuma suka zo da bayanin an sha ruwa a tsaye su kuma suna nuna halaccin haka ya halatta in ta kama a sha ruwa a tsaye in ba ta kama ba a sha a zaune shi yafi ina fata an gane to wannan jam'in na ƙarshe ya fi kyau hadisan duk suna nan da waɗanda suka hana da waɗanda suka halatta to ya za a yi jam'insu jam'insu shi ne waɗanda suka hana suna magana akan hanin amma ba hani ba ne na haramci hani ne karahatu tanzihin waɗanda kuma suka halatta su kuma suna bayani ne akan halacci ɗin an gane ko قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النضح بعد الوضوء abu isa tirmidhi yake cewa babi da zai bayani akan annadhu ba'da alwudu bayan mutum yayi tsarki ya ɗebi ruwa ya yayyafa a tufafinsa na ciki wannan shine annadhu ba'da alwudu mutum yayi alwala yayi shiga yayi tsarki ya fito yayi alwala to ya ɗebi ruwa ya yayyafa a tufafinsa na ciki ma'ana wandansa ko baksa ɗinsa ko wani abu mai kama da haka na fata an gane to wannan shine babin da zai bayani akan annadhu ba'da alwudu قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الخراساني كنا عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضعت فانتضح قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث قال وفي الباب عن أبي الحكم ابن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث نصر ابن علي الجهضمي يا زنتدس أبو عيسى الترمذي وانا حديثي شيكم أحمد ابن أبي وتود أحمد ابن أبي أبيد السليمي البصري وإنما malamai guda biyu sun zantar da Abu Isa Tirmidhi wannan hadithin suka ce haddathana Abu Qutayba suka ce Abu Qutayba ya zantar da su suma wannan hadithin wanda ake kira Salmu bin Qutaybata al-Khurasani shi kuma daga Hassan ibn Ali al-Hashimi duk da cewa wannan al-Hassan bin Ali al-Hashimi sun ce da'ifi ne kamar yadda ka koma a taqrib shafi na 162 zaka ga bayanin wannan rawi din al-Hasan ibn Ali al-Hashimi da'ifi ne shi kuma ya ji daga Abdurrahman ibn al-A'raj ibn Hurmuz kenan ana Abi Huraira daga sahabi Abi Huraira Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ja'ani jibrilu yace mala'ika jibrilu ya zo min faqala yace ya muhammad yace ya muhammad idza tawadda'ta idan kai alwala fantadih ka yayyafa ruwa abu isa tirmidhi yake cewa wannan hadithi garibin ne wato hadithi ne da'ifi ibnu majah shi ma ya fitar da wannan hadithi yake cewa wa sami'tu muhammadan yace naji muhammad ibn isma'il al-bukhari yaqul yana cewa al-hasan ibn ali al-hashimi munkarul hadith an gane ko shine da'ifi wancan alhassan ibn aliyun alhashimi munkarul hadith ne da haka hadithinsa munkari ne ala wa fil babi an abil hakam a cikin wannan babi an samo hadithi daga abil hakam ibn sufyan wanda imam abu dawud da ibn majah sun fitar da wannan hadithin wa ibn abbas haka abdullahi dan abbas wanda shi kuma abdurrazzaq as-sana'ani ya fitar da hadithinsa wa zaid ibn haritha zaid ibn haritha shi kuma a ibn maja ya fitar da hadithinsa wa abi sa'id al-khudri wa qala ba'dhum wasu daga cikin ainihin wato malamai suka ce sufyan ibn al-hakam sufyan ibn al-hakam aw al-hakam ibn sufyan sufyan bin wato sufyan ibn al-hakam ne ko kuma al-hakam ibn sufyan wa tarabu fi hadha al-hadith an samu ittirabi a cikin wannan hadithin na farko akwai alhassan ibn aliyun al-hashimi wannan da'ifi ne shi kadai ya isa ya raunana wannan hadithin sannan kuma an samu ittirabi akan wani rawi shin sufyan ibn al-hakam ko kuma al-hakam ibn sufyan wannan ittirabi shi ma yana daga cikin abin da zai iya bawa isnadin hadisi damuwa ina fata an gane domin an nuna cewa shin Sufyan ibn al-Hakam ne ko kuma al-Hakam ibn Sufyan shi sai yake cewa tarabu fi hadha al-hadith wato hadithin da yazo akan wannan babin na yayyafa ruwa bayan mutun yayi alwala hadisi ne wanda yake akwai rauni a cikin isnadin sa duk da cewa akwai hadisai da dama da aka ruwaito da irin wannan ma'anar in ka tattare su ya dullu ala anna lahu aslan malamai suka ce ya nuna cewa wannan hadithin yana da asali wannan hadithin yana da asali in ban manta ba abdullahi bin umar an ce yana yana yin haka yana ɗiban ruwa saboda wasu wasi irin na shaitan an gane ko da haka in yayi alwala sai ya ɗebi ruwa ya yayyafa a kwarjallansa domin kada ya zamto mutum ya zo sai yana tada sallah kamar yadda zamu karanta hadithin walhan a can gaba duk da cewa hadithun walhan din bai inganta ba amma dai za mu karanta wannan matsala ta wasuwasi da shedan ke zo mutum a alwala ko a tsarki ko a sallah dama shi na sallar khinzab shi kuma na alwala shine walhan to shi kuma ruwayar walhan din bata inganta ba cewa a shedanin da yake zuwa ya sa wa mutum wasuwasi ko ya dinga cewa kayi hutu ko kaza ko kaza wannan shi ake kira da walhan ina fata an gane babu ma ja'a fi isbagil wudu babin da zai yi bayani game da cika alwala in za a yi alwala a yi cikakkiya kar a yi coge qala haddathana ali ibn hujr qala akhbarana isma'il ibn ja'far an al-ala ibn abd الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال أبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن ابن عائش الحضرمي وأنس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الهرقي وهو ثقة عند أهل الحديث يتي حدثنا علي بن هجر yace Ali ibn Hujr ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma Ali ibn Hujr yake cewa Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir kenan Az-Zuraqi al-Ansari yace ya zantar da su wannan hadisin Anil Ala ibn Abdurrahman Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub al-Huraqi kenan Abi Shubal ana kiransa da Abi Shubal shi kuma ya ji wannan hadisin an abihi daga mahaifinsa an abi huraira ta radiyallahu an daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat manzon Allah yace kuna so in nuna muku abinda Allah zai shafe kurakurai da zunubai da shi ya kuma ɗaukaka darajoji da shi in gaya muku abin da in kuka yi shi Allah zai shafe muku kurakuranku Allah zai ɗaukaki darajojinku ƙalu bala ya rasulallah suka ce wannan kan muna buƙatar mu jiya ma'aikin Allah a sanar da mu abin da ke share zunubai ya ɗaukaka darajoji ƙal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce isbagul wudu'i alal makarih wato yin cikakkiyar alwala lokacin sanyi ɗaya yin cikakkiyar alwala lokacin wahalar ruwa an gane ko ka san yanzu wato in aka shiga cikin yanayi na sanyi to za ga yawanci alwala sai ga mutum yana ɗan tsoron taɓa ruwa to a daidai wannan lokacin mutum ya saki jiki ya sakarwa gaɓoɓi ruwa su jike shakab da ruwan alwala a lokacin da mutane suke ɗan shashafawa sama-sama shi kam ya ɗebi ruwa ya dinga bungula wa gaɓoɓinsa su jike sosai to wannan alwalar tana da matsayi sosai sannan lokacin da ruwa ya yi wahala sai an tsallaka guri kaza sai an tashi da asusuba mutane duk sun zama ‘yan garuwa ko yawa to a daidai wannan lokacin lokacin da ake cancana ruwa shi ma alwudu suka ce alwudu alal makare an gane lokacin da za ga kamar wasu unguwannin in kaje za ga ruwa karkashin gado na taba zuwa gaida wata yar uwanmu sai na tarar da gado ruwa a karkashin gado na ce ya kuma ba akwati ba ba komai ba aka ce ai ai ai ruwa ai ai la ya masuhu illa al mutahharuna an gane ko suna wahalar ruwa sosai to a daidai wannan lokacin za ka ga dan ruwa dan kadan sai aka ga an yi alwala da shi to isbagul wudu ala al makarih lokacin da ko dai ka ce ruwan neman sa yana wahala daya ko kuma garuwan amma yin amfani da shi yana wahala saboda yanayi na sanyi wannan da yana iya daukan alwudu alal makare to duk wanda ya cikakkiyar alwala a irin waɗannan yanayika an gane ko sannan wa kathratul khuda ila masajid da yawan taku zuwa masallaci mutum ya duba masallaci na tsallake masallaci na nesa da inda gidansa yake ka san mu yanzu da ka sai gida kusa da masallaci a ce a kai kam alhamdulillah ga ka ga masallaci an gane ko sai a dinga taya ka murna ga ka ga masallaci eh to tunda lalaci ya kama mutane ai musu murna amma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka so su baro unguwanninsu su zo su sai fulotai kusa da masallacinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu banu salima diyarukum tuktab atharukum yace ya ku yan unguwar banu salima wato ku yi zaman ku a gidajenku za a dinga rubuta muku ladan takun da kuke daga gidajenku zuwa masallaci da haka in gida yayi nesa da masallaci albarka kenan mutum zai dinga samu in ma kana da gida kusa da masallaci ba laifi dan kar a bada shaida baka zuwa masallaci ka dan dinga lekawa amma duk sanda ka tuno wannan hadisin kyale na kusa da gidan an taka dan ka samu kasratul khuda ila al masajid bari zaka ji wannan kasratul khuda ila al masajid na daga cikin ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi darajat wa intidaru salati ba'da salah da jiran sallah bayan wata sallah din an idar da sallah ba kasuwa za ka je ba ba ka da wani uzuri muhimmi da zai fitar da kai ka zauna a cikin masallaci kai ta zikiri kai ta karatun alkur'ani kai ta nafulfulinka an idar da sallar magariba har sai an yi sallar isha wannan zaman jiran da kai na an idar da magariba har sai an yi isha sannan ka tafi an yi azhar baka fita ba har sai da aka yi la'asar an yi la'asar baka fita ba musamman irin wannan yini na juma'a baka fita ba bayan sallar la'asar har aka yi kiran sallar magariba aka yi sallar magariba annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa zalikumur ribadu ka san dai babu wato aiki daga cikin ayyuka da suke da daraja da falala irin ribadi zaman ribadi annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare daban-daban ya faɗi falala da daraja da mutum ke samu in yayi zaman ribadi zaman dako kenan zaman jira a je wata kusurwa wata boda inda ana kawo musulmi hari ta wannan wuraren a samu wasu dakaru a samu wasu sojojin musulunci su je su toshe wannan kafa su dinga canji in an yi saci wayannan su dawo wasu su je ribatu yawmin fi sabilillah manzo Allah ya ce idan mutum yayi wannan zaman riba din na yini guda saboda Allah ladan da zai samu ba karami bane to wai daga cikin abinda za ka samu lada kamar wanda ya je wato ya tare boda a ainihin wato ta mai gatari ko ya tafi ya tare boda ta hanyar guri kaza don kada ɓata gare kada masu kawo musulmi hari su kawo musulmi hari mutum ya je ya tare nan gurin ladan da yake samu ba ƙarami ba ne to wai idan mutum ya yi cikakkiyar alwala lokacin da ake cancana ruwa mutum ya yi cikakkiyar alwala lokacin da ruwa yake wahala mutum ya zaɓi ya tako mai nisa zuwa masallaci to ladan da zai samu ya kai ladan wanda ya zama ribadi haka wanda aka idar da sallah ya ƙi fita daga masallaci ya zauna har sai da aka yi wata sallar wannan ladan da zai samu kamar wanda ya zama ribadi ne wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi Qutaybah ibn Sa'id ya zantar da su Abu Isa Tirmidhi wannan hadithin Qutaiba shi kuma yake cewa Abdul Aziz ibn Muhammad ya zantar da su wannan hadisin daga Al-Ala nahawahu makamancin hadisin da ya gabata wa qala Qutaiba Qutaiba ibn Sa'id ne yake cewa fi hadisihi a cikin hadisin sa tasar ruwa yace fadhalikum ar-ribadu fadhalikum ar-ribadu fadhalikum ar-ribad thalathan wannan hadisin Imam Muslim shi ma ya fitar da shi cewa wannan zaman kaman zaman ribadi ne wannan ka jira sallah har ai wata sallar fadhalikum ar-ribadu ka tafi taku mai yawa zuwa masallaci fadhalikum ar-ribad isbagul wudu'i ala al-makari shi ma wannan fadhalikum ar-ribad ala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa wafil babi a cikin wannan babi an aliyin an samo hadithi daga aliyu ibn abi talib wanda abu ya'la ya fitar da wannan ruwaya ta ta sayyidina ali da al-bazzar da abu abdullahi al-hakim an-naisaburi kuma ruwaya ce ingantacciya wa abdullahi bin bin amr abdullahi bin amr imam al-bukhari da muslim imam nasa'i da ibnu maja sun fitar da ruwayar abdullahi bin amr wa ibn abbas haka abdullahi dan abbas yana da ruwaya makamanciyar wadda muka karanta wadda al-imam tirmidhi ya fitar da ita na fata an gane wa abida wa yuqalu ubaida da kuma abida akan kira shi da ubaida ibn amr shi ma imam ahmad ya fitar da ruwayarsa da al-bazzar da al-imam at-tabarani a cikin al-kabir wa aisha wa abdurrahman ibn aish al-bagawi kenan al-hadrami wa anas da anas wanda shi kuma anas al-bazzar ya fitar da ruwayarsa kala abu isa wa hadith abi hurairah fi hadha al-babi hadithun hasanun sahihun hadithin da aka samu daga abi hurairah a wannan babi na isbagul wudu hadithi ne hasanun sahihun domin banda imamu tirmidhi imam muslim shi ma ya fitar da wannan hadithin wal ala ibn abdurrahman huwa ibn yaqub al-juhani al-huraki wa huwa thiqah inda ahlul hadith wato wannan malami thika ne inda ahalil hadith a wajen malaman hadithi babu ma jaa fil tamanduli ba'da alwudu babu ma jaa fit tamanduli ba'da alwudu babun da yazo na yin amfani da hankacif bayan an yi alwala mutun ya goggoge danshin ruwan alwala da shi almindil hankici kenan ko hankacif to yin amfani da shi a tamandul kenan mutum ya yi alwala ya ɗauka ruwan alwala ya sa wannan kyalle na hankacif ya dinga ɗaɗɗauke danshin ruwan to za mu ji shin ya halatta ko bai halatta ba ƙala haddathana sufyan ibn wake ibn al-jarrah ƙala haddathana abdullah ibn wahb an zaid bin hubab an abi mu'adh an az-zuhri عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يسح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو معاذ يقولون هو سليمان ابن عرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث قال وفي الباب عن معاذ بن جبل قال حدثنا قتيبة بن قتيبة بن سعيد كنا قال حدثنا رشدين ابن سعد عن عبد الرحمن ابن زياد ابن عن أم عن أتبة بن حميد عن أبادة ابن نسي عن عبد الرحمن ابن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين ابن سعد وعبد الرحمن ابن زياد ابن عنأم الإفريقي يضعفان في الحديث وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد ابن المسيب والزهري قال حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن Sufyan ibn Waqi' ya zantar da su Imam Tirmidhi wannan hadithin Ibn al-Jarrah shi kuma yake cewa Abdurrahman ibn Wahab ya zantar da su wannan hadithin daga Zaid ibn Hubab daga Abi Mu'adh Abi Mu'adh shine Sulaiman ibn Arqam da'ifi ne wannan an gane ko eh Abi Mu'adh Sulaiman ibn Arqam wa huwa da'ifun an az-Zuhri daga al'imamu zuhuri an urwa an aisha daga urwa almajirin na aisha kenan radiyallahu anha ƙala ta ce kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khirqatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani hankacif yana da wani kyalle yunashifu biha da yake tsantsame jikinsa yake dauke danshin alwalarsa da shi ba'da alwudu'i bayan yayi idar da alwala da'iful isnad wannan hadisin isnadinsa da'ifi ne قال أبو عيسى أبو عيسى ترمذي كتا حديث عائشة ليس بالقائم حديث أن عائشة ضعيفين شنو ليس بالقائم أي أيوة وهو ضعيف ولا يصح بإنجنت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد شو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ya inganta shi amma magana ta gaskiya da'ifi ne wannan hadithin bai inganta ba anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal babi shay babu wani hadisi da ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a game da wannan babi na tsantsame jiki ko tsatsafe jiki ko dauke danshin jiki da hankicif bayan alwala wa abu mu'adhin abu mu'adh sulaiman ibn arqam din nan yaquluna suna cewa huwa sulaiman ibn arqam wa huwa da'ifun inda ahli alhadith da'ifi ne a wajen malaman hadisi qala wa fil babi an mu'adh yace a cikin babin an samu hadisi daga mu'adh ibn jabal radiyallahu an wanda imamu tirmidhi ya fitar da wannan riwaya ta mu'adh ibn jabal haka hadisi ne wanda yake bai inganta ba da'ifi ne Abu Isa Tirmidhi yake cewa Qutayba ibn Sa'id ya zantar da su wannan hadisin shi kuma Qutayba yake cewa Rashidin ibn Sa'ad ya zantar da su wannan hadisin daga Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi wannan Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi da'ifun fi hibzihi kana rajulan salihan mutumin kirki ne amma yana da rauni ta fuskar haddasa an utba daga Utba bin Humayd ad-Dabbi al-Basri kenan an Ubadata ibn Nusay al-Kindi an Abdurrahman ibn Ghanam al-Ash'ari kenan an Mu'adh bin Jabal daga Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu قال معاذ بن جبل رضي الله عنه yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ce naga annabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a idan yayi alwala masaha wajahahu yakan goge fuskarsa bi ɗarafi thawbihi da gefen mayafinsa ko gefen tufarsa qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun garibun wannan hadisi garibi ne wa isnaduhu da'ifun isnadin hadisin da'ifi ne wa rishdin rishdin ibn sa'd wa abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriqi yudha'afani wayannan malamai guda biyu Rushdin ibn Sa'ad Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi yudha'afani fil hadith ana rauna nasu a hadisi inda sun ruwaito hadisi hadisin su yana da rauni daga in kana kiyaye irin wannan marwaitan da kaji sa cikin isnadi ma ba sai ka tambaya ya inganta ko bai inganta ba mun maimaita wannan Rushdin ibn Sa'ad ba wannan hadisin kadai muka faɗa ba to ga ƙari Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi shi ma ka kiyaye shi shi ma yana da rauni ta fuskar haddasa mutumin kirki ne amma yana da rauni ta fuskar hadda wa qad rakhasa qaumun min ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sassauci mutum yi alwala zai iya daukan hankacif ko wani kyalle ya dauke danshin jikinsa ba matsala bane rashin ingancin hadisin dan kai ba za a ce ka saba wa sunna ba an gane ko ruko da hankacif bayan an yi alwala an ce sayyidina Uthman ibn Affan da Al-Hasan ibn Ali da Anas dan Malik da Bashir ibn Abi Mas'udin duk suna yin wannan su ɗauki hankaci ko wani kyalle su ɗauke danshi na alwala bayan sun idar da alwala da haka kake kenan kana da salaf in ka goge a kayi alwalaka ka sa hankacif ka ɗauke danshin baka da matsala kana da salaf banda cikin sahabbai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su su ma an samu kamar irin su Hasanul Basri irin su Ibn Sirin Alqama Aswad Masruq Abdahak dukkaninsu sun tafi akan haka wa Malik wa Thauri wa Ahmad wa Ishaq wa ashabur ra'ayi wayannan dukkaninsu la yarawna bihi ba'san ba sa ganin kana da wata matsala ko laifi dan kai alwala ka dauki hankacin ka goge dan shin ba matsala ina fata an gane ba'da alwudu'i bayan alwala wa man karihahu wayanda suka karhanta goge ko dauke danshi da hankaci bayan alwala inna ma karihahu duk wanda kaji ya karhanta to ya karhanta ne min ƙibali ta ɓangaren annahu ƙila an ce, innal wudu a yuzanu, wai ita alwala ana auna ta. To, tunda ana aunawa, ƙyale ruwan duk da ya zuba akan gaɓoɓin har sai ya bushe da kansa, tunda ana auna ta. Wa ƙila li annahu nurun yau malƙiyama, wasu kuma suka ce, a kar a goge, saboda ita wannan ruwan alwalan haske ne ranar alƙiyama. Ina fata an gane. wasu kuma suka ce a kar a goge saboda kamar gusar da asarul ibada ne ita kai alwala a ganka a jike ai wannan jikewar alama ce ta ibada to me na goge ta wasu suka ce saboda wayannan dalilan suka ce kada ainihin wato a goge a bar shi haka sannan kuma bugu da ƙari hadisin hadisin da yace an goge ko ana iya goge bai inganta ba da haka shi sa suke ganin a kyala ruwan alwalar domin ko ba komai ana auna shi a wani kaulin yana zama wa mutum haske ranar alkiyama a wani kaulin asar ne na ibada ba a gusar da asar in ya zama na ibada warwiya zalika an sa'id bin al-musayyib cikin waɗanda suka karhanta wato yin wato goge dan shi na alwala da hankacin ko kyalle akwai abdurrahman ibn abi laila akwai ibrahim an-nakhai akwai ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib akwai mujahid akwai abul aliya wayannan duk sun tafi akan cewa makaruhi ne mutum ya goge ainihin wato ruwan alwalar kuma daga cikin hujjar su shine hadisin da yace a goge din bai inganta ba an gane ko wa zuhuri da imamu zuhuri qala haddathana muhammadu ibn humayd ar-razi muhammad ibn humayd ar-razi da'ifi ne sunansa aizullahi bin abdullah aizullahi bin abdullah yake ce haddathana jarir jarir ibn abdul hamid الضبي الكوفي كنا قال حدثنيه علي يتي علي بن مجاهد ابن مسلم الكابولي shi kuma ya zantar da shi wannan hadisin anni daga gare ni wa huwa indi thika yace kuma ni a waje na thika ne shi kuma ya samu hadisin wannan magana ce ta jarir jarir ne yake cewa huwa indi thika an sa'alaba daga sa'alaba ibnu suhail at-tamimi an zuhuri daga imam zuhuri kale ce inna ma kurihal mindilu ba'da alwudu abinda yasa aka karhanta yin amfani da hankacif bayan an gama alwala li anna alwudu ayuzanu saboda alwalar mutum ana auna ta ne to kaga bai kamata ka kawar da abinda auna shi ake ba an gane ko babu ma ja babu ma babun fi ma yuqalu ba'da alwudu babin da zai bayani game da addu'a ko zikirin da ake yi bayan an gama alwala. Ala haddasana Ja'far bin Muhammad bin Imran al-Thalabi al-Kufi qala haddathana Zaid bin Hubab an Muawiyah ibn Salih an Rabi'ah bin Yazid al-Dimashqi an Abi Idris al-Khawlani wa Abi Uthman an Umar ibn al-Khattab qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن هباب في هذا الحديث قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا أبو عيسى الترمذي yake cewa Ja'far ibn Muhammad ya zantar da su wannan hadisi daga Imran ibn Imran al-Thalabi wato Ja'far ibn Muhammad ibn Imran al-Thalabi al-Kufi ya zantar da su wannan hadisin shi kuma yake cewa Zaid ibn Hubabin Zaidu bin Hubabin ya zantar da su wannan hadithi an Muawiya ibn Salih daga Muawiya ibn Salih an Rabi'a ibn Yazid ad-Dimashqi an Abi Idris al-Khawlani afwan na ce A'id bin Abdullah sunan Abu Idris al-Khawlani ne ba wancan rawin da na ambata ba dazu so Abu Idris al-Khawlani sunansa A'idullah bin Abdullah A'idullah ibn Abdullah ina fata an gane yawa wancan sunan ba na wancan rawun bane na Abu Idris al-Khawlani ne wa Abi Uthmana an Umar ibn al-Khattab qal sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda'a duk wanda yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalar yayi alwala cikakkiya yayi kyakkyawar alwala thumma qala sannan bayan ya idar da alwala ya ce ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء wanda ya karanta wannan zikirin bayan yayi alwala yace ina mai shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne manzansa ne ya Allah ka sanya ni daga cikin bayanka masu tuba ka sanya ni daga cikin bayanka almutatahhirina masu tsarki futi haddahu thamaniyatu abwabil janna za a bude masa kofofin aljanna guda takwas ya dukhulu min ayyiha sha'a ya shiga ta duk wanda yake so duk wanda ya ga dama ya shiga ta nan saboda yayi wannan zikirin bayan an idar da alwala ka duba wata irin falala ita ma wannan zikirin kawai in kai alwala ka karanta ka ji irin falalar da zaka samu za a bude kofofin aljanna guda takwas a ce zabi ka shiga wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi an gane ko duk da cewa abu isa tirmidhi a wajensa wannan hadisin akwai magana amma hadisin ya inganta imam muslim ya ruwaito wannan hadisin banda allahumma ja'alni minat tawabin zuwa ƙarshe ma'ana daga faɗin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ruwaya ta tabbata a cikin muslim tana cikin wato wato sahihu muslim hadisi mai lamba ta 200 ma da 20 da da 34 Abu Isa Tirmidhi yake cewa haka karashin ruwayan ma Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin wannan ita ma an same ta da isnadai guda biyu isnadin farko daga malamin sa shi Abu Isa Tirmidhi Muhammad ibn Hatim isnadi na biyu daga ɗaya malamin sa Abu Abubakar ibn Abi Shayba duk sun ruwaici wannan ƙarin ziyara Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin wa fil babi an Anas a cikin wannan babi an samu hadisi daga Anas wanda Ibn Majah ya fitar da shi wa Uqbah bin Amir hadisin Uqbah ibn Amir Imam Muslim shi ma ya fitar da shi qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa hadisi Umar hadisin Sayyidina Umar qad khulifa Zaid ibn Hubab fi hadha alhadith to an saba wa Zaid ibn Hubab a cikin wannan hadisi qala yace warawa Abdullah ibn Salih wa ghayruhu Abdullah ibn Salih da waninsa sun yi ruwaya an mu'awiyata bin salihin daga mu'awiyata ibn salihin an rabi'a daga rabi'a ibn yazid an abi idris daga abi idris al-khawlani an uqbata bin amir daga sahabi uqbata dan amir an umar daga umar sannan wa an rabi'a har wa yau an samu hadithin kuma an ce daga rabi'a shi kuma isnadin an abi uthman an jubair ibn nufair an umar shi kuma wa hadha hadithun fi isnadihi ad-darabun sai abu isa tirmidhi ke cewa a cikin wannan hadithin akwai ittirabi me yasa saboda ga hadithin an ce rawa abdullahi ibnu salihin wa gairuhu an muawiya ibnu salihin an rabi'a ibn yazid an abi idris al-khawlani an uqbata bin amir an umar sannan kuma aka ce rabi'a ne ya ruwaito an abi usman an jubair bin nufairin an umar sai ce kai to a cikin daga wa aka ruwaci hadisin kenan da haka abu isa tirmidhi yake cewa akwai ittirabi a cikin wannan isnadin amma gaskiyar al'amari malamai sun ce hadisi ne sahih hadisi ne sahihin salihun min al-ittirab wannan ittirabin ma da abu isa tirmidhi yake cewa akwai babu wani ittirabi hadisi ne lafiyayye babu ittirabi a cikin sa wannan ziyada ziyada ziyada da aka samu Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin imam al-bazzar ya fitar da ita haka at-tabarani a cikin al-awsat shi ma ya fitar da wannan ruwaya din ina fata an gane to yana magana game da yin addu'a a bandaki tunda kaga ba a ambatan Allah a bandaki ko to sai ya ce mutum ne ya alwala a bandaki kenan addu'ar sai ya fito waje zai yi zikirin ko kuma zai yi zikirin a cikin bandakin kenan na'am zai yi addu'a a banɗaki ko sai ya fito daga banɗaki zai yi addu'a na'am zai yi a banɗaki bai ci karo da hana ambatan Allah a banɗaki ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ambatan Allah ala kulli a hayani a kowane hali an gane ko kenan har cikin banɗaki yana ambatan Allah na'am har cikin banɗaki yana ambatan Allah na'am na'am to shin akwai akwai akwai wani dalili da ya hana ambatan Allah a banɗaki shi ya kamata mu kalla akwai dalili da ya ce karabbacin kada ya ambaci Allah a banɗaki na'am wa alaikum salam na'am na'am addu'ar fitowa daga banɗaki kenan Na'am, yawwa karatun da aka yi a baya ko? Bai ambaci Allah ba a banɗaki don haka wannan ɗan jinkirin an zauna a banɗaki ga malaman da suka faɗi cewa annabi yana cewa gofuranak. To neman gafaran me aka yi, sai aka ce ai saboda a halin da yake ciki hali ne da ba aya ambatan Allah baya ziki to kamar ɗan shiru ɗin nan da aka yi ba tare da an ambaci Allah ba bayan ya fito shine sai ce gofuranak. Ko, ina jin a can baya mun karanta. so yanzu abin da ya kamata dai mu abin nan nan dai kaga a maganar zikiri ta zo to shin ana iya yin zikiri a ban daki ko ba a yi wannan kamar dukkan ihtimalat ne muke kawowa kamata ya mu samu nassin da ya zo cewa an hana ambatan Allah a ban daki to in an hana mun samu nassi to kaga su wayannan hadisan kaga kenan sai mu tafi kan tawilin da malamai za su yi musu na cewa kaza kaza in ko babu wani nassi sarihi da ya hana to kaga ire-iren waɗannan su kenan suna daga cikin waɗanda aka yi togaciyar yin su a ban daki insha Allah zuwa wani sati mai zuwa insha Allah zuwa wani satin sai mu duba insha Allah amin yace wala yasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha babi kabiru shay'in yace ba wani abu bane mai girma ko mai yawa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babin saboda shi Abu Isa Tirmidhi yana ganin hadisin da aka yi magana akan wannan babin yana da rashin inganci amma hadisi ne sahihi sosai Imam Muslim ya fitar da shi ita kanta ziyada din ta Allahumma ja'alni minat tawabin mun je a isnadi guda biyu duk daga malamansa akwai Muhammad ibn Hatim akwai Abubakar ibn Abi Shayba kuma Al-Bazzar da Imam Tabarani a cikin Al-Awsat sun kawo ita wannan ziyada din ala Muhammad wa Abu Idris lam yasma min Umar shay'an Abu Idris al-Khawlani bai ji komai ba bai ji wani abu ba daga Sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar kenan akwai inqita'i tsakanin Abu Idris al-Khawlani da Sayyidina Umar amma duk da haka dai wannan bai iya ainihin wato hana ingancin hadithin tunda an samu imam muslim ya fitar da shi da isnadi mai kyau na fata an gane babun na'am akwai uku bata bin amir ai shi sa ya ce maka akwai ittirabi shi abu isa tirmidhi saboda akwai hanyar da aka kawo uku bata bin amir kaga in mun bi ta mausula kenan in kuma ka bi ɗaya ruwayar ita kuma ba daga ba ta je zuwa ga ukubatu bin amir din ba to kaga in wannan ɗaya hanya kaga akwai inqita'i tsakanin abu idris al-khawlani duk da cewa shi abu idris al-khawlani an ce an haife shi ne a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin hunain an a lokacin da aka yakin hunain aka haifi abu idris al-khawlani kaga kenan yayi karatu wajen manyan sahabbai an gane ko yawa an haife shi kaga kenan kafin ya girma ya samu sama'a zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba sahabi bane amma yayi karatu da yayi karatu wajen sahabbai wato idrabi shine ba rashin tabbas bane wato a samu magana a rasa takamaimai shin daga wani ne ko daga wani an gane shine idrabin da Abu Isa Tirmidhi yake magana an gane ko wa zuqtilafin fi sanadin aw matanin muttaribun inda uhailil fanni haka mai baikoniya yake cewa zuqtilafin fi sanadin aw matanin in aka samu ikhtilafi a cikin isnadi ko matani kaza ne ko kaza ne shine muttaribun inda uhailil fanni wai a wajen ma'abota wannan fannin shi ake kira da ittirabi shine muttarib babu ma jaa fil wudu'i bil mut babun da zai bayani yin alwala da mudu wato mudu kamar kamar mudin nabi wannan wanda ake zakar kono da shi ko qala haddathana ahmad ibn mani'in wa ali ibn hujr qala haddathana isma'il ibn ulayya an abi rayhana an abi safina an safina anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa qala wa fil babi an aisha wa jabir wa anas bin malik قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر وهكذا روى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالساء وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي abu isa tirmidhi ke cewa ahmad ibn mani ya zantar da su wannan hadithin shi daga da kuma ali ibn hujr malamai guda biyu ne suka zantar da shi wannan hadithin ahmad ibn mani da kuma ali ibn hujr suka ce haddathana isma'il ibn ulayya isma'il ibn ulayya shi ya zantar da su wannan hadithin daga abi raihana abi raihana sunan wato wato sunansa abdullahi bin matsar an gane ko albasari shine abu raihana shi kuma an safina safina maula rasulullah kenan sallallahu alaihi wasallam an gane ko safina wani bawa ne cikin bararrun bayin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud manzo Allah yana yin alwala ne da mudu wa yaqtasilu bis sa' yana kuma yin wanka da sa'i guda wannan hadisi imam muslim ya ruwace shi imam bukhari da imam muslim duk sun ruwace wannan hadisin wa fil babi an aisha wato a wannan babi an samu hadisi daga nana aisha wanda shaykhan imam bukhari da imam muslim sun fitar da wannan ruwaya ta aisha wa jabir ruwayar jabir shi kuma imam muhammad ya fitar da ita wa anas bin malik anas dan malik shi ma ruwayarsa imam bukhari da imam muslim sun fitar da ita kala abu isa abu isa yake cewa hadithu safina hadithu safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithun hasanun sahihun hadithi ne wanda yake hasanun sahihun imamu ahmad ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi ibnu maja ma ya fitar da shi wa abu raihana abu raihana sunansa abdullahi ibn matsarin wa hakaza rawa ba'du ahli ilmi haka wasu daga cikin malamai ma abota ilmi wa hakaza ra'a ba'du ahli ilmi haka wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi suke ganin alwudu a yin alwala bil muddi da mudu suna ganin in mutum zai alwala kada ruwan alwala ya wuce mudu wal ghusla bisa in kuma mutum zai yi wanka to yayi wankan da sa'i daya wa qala shafi'i wa ahmad wa ishaq imamu shafi'i imamu ahmad da imamu ishaq ibnu rahuya wayannan suka ce laisa ma'ana hadal hadith ala tawqid wannan ba wai ma'anar hadisin yana nuna iyakance cewa lalle na alwala kada ya wuce sa'i kada ya wuce mudu ko wato ko kuma ruwan wanka kada ya wuce sa'i ba haka ba haka hadisin yake nufi ba an gane ko Imam Shafi'i da Ahmad da Ishaq bin Rahu ya suka ce ma'anar hadisin ba wai yana iyakance cewa lalle in zaka yi alwala kai ya wuce mudu lalle in zaka yi wanka kai ya wuce sa'i ba ala annahu la yajuzu akthara minhu akan ba wai hadisin yana nuna baya halatta karawa akan mudu a alwala karawa akan sa'i a alwala ba wala aqalla minhu ko kuma ragewa akan sa'i a wanka ko ragewa akan mudu a alwala wa huwa qadaru ma yakfi an faɗi gwargwadon abin da zai isa ne an gane ko in dai alwala ce mudu ɗaya zai isa in wanka ne to sa'i ɗaya zai isa insha Allah to sai mu tashi babi na 43 babu ma ja fi karahiyati israfi fil wudu'i bil ma abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah